لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب كتبة العلم babin da ya zo na rubuta ilimi za a dogara akan hadda kadai da ko in aka rubuta babu laifi ko da laifi an fahimta قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حمام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول يا أبو هريرة فدر شواه لم يكن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا مني باب وندي فيني حديث يوم حديث في صحابة منزو الله صلى الله عليه وسلم إلا عبد الله بن أمر سيدي عبد الله بن أمر فإنه كتب ولم أكتب فإنه التعليل كده كتب ولم أكتب شيء مكجيو سيربطه ni kuma ba na rubutawa ko? har yanzu ba abin da ya faɗa ki ne aina mahallin shahidi fa inna hu kataba walam aktub to me wannan ke nunawa ina halaccin ya fito aikin sahabi sahabi ne ko هذا حديث صحيح أخرجه محمد من رواية وهب عن أخيه ومن رواية معمر قال الشيخ إتي اختلف أهل العلم في كتبة الحديث ما لم يسمك رجونا علمي أجن ربط حديث فكرهه بعض السلف ومنهم قتادة قتادة ابن دعامة السدوسي وإبراهيم ومجاهد والشعبي وابن سيرين من يمن ينتابعي لما روي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني من ذا الله كان قربة تقومي دوك جود غرين ومن كتب عني غير القرآن فليمحه duk wanda ya rubuta wani abu in ba alkur'ani bane ya shafe ya soke ya goge to wannan kuma yana nuna mai kenan hani kenan ko waru ya ibn abbas annahu qala yace abdullahi dan abbas yace inna la naktubu ilma mu ba ma rubuta ilimin hadisi kenan saboda lokacin ilimi guda biyu ne alqur'ani da hadisi alqur'ani dama ba rubutawa akai to hadisi ne ake magana haka me yasa saboda lokacin alkur'ani na sauka ka rubuta ayan alkur'ani ka zo ka rubuta hadisi ka rubuta ayan alkur'ani ka rubuta hadisi sai a zo kuma a rasa wacce ce ayar wacce mana sai hadisi ya hadu da alkur'ani to shi yasa aka hana a wannan lokacin wa qala az-zuhri kunna nakrahu kitab al-ilmi mun kasance ba ma son a rubuta ilimi hatta akrahana alaihi ha'ula'il umara'u har sai da shagabanni umara suka zo suka suka tilasta muna muna rubutawa fara'aina alla namna'ahu ahadan min almuslimina sai muka to ba za mu hana kowa ya rubuta ilimi ba kenan ko wa zahabal an ga maganan wayannan mutanen farko kenan wa zahabal aktharuna ila ibahati alkitba mafi yawancin malamai suka ce ya halatta lima ruya an abi hurairah أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال أبو شاه وترانا منذ الله يا خطبة يا خطبة كذا خطبة منذ الله أنا أفصه من هكذا منذ الله فصيح sai wani mutum sunan shi abu sha sai ce uktubuli ya rasulallah ya manzo Allah a rubuta min wannan hutubar da kai hadisin ka ke fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama uktubuli abi sha ku rubuta masa wannan kuma yana nuna mai kenan halacci kenan ko wannan hayu yushbihu an yakuna mutaqaddiman thumma abahahu wa azina fihi yace hanin da yazo yayi kama da mana kaman dai hanin shine yazo farko daga baya kuma aka bada izini wa qad qila an ce inna ma nuhiya an kitbatil qur'ani wal hadith fi fi sahifatin wahida aka ce abin da aka hana shine hana alqur'ani da hadisi akan takadda daya a shafi daya لئلا يختلط غير القرآن بالقرآن saboda kar su zo su cakudu su hadu a rasa wacce ce aya wacce ce aya wanne ne hadisi fayashtabiha ala alqari shi mai karanci makaranci yazo sai abin ya rikice ya shige masa du fa amma an yakuna nafsul kitabi mahzuran fala yadullu alaihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni amma a ce kar a rubuta ya ce ba abin da ke nuna hali a kan wannan saboda me wai manzo Allah ya ce ballighu anni aina mahallu shahir fi ballighu anni a cikin halaccin rubutu ballighu anni isarwa baya yiwuwa sai da rubutu eh وفي الأمر بالتبليغ إباحة الكتبة والتقييد شيء أي أربطاكو لأن النسيان من طبع أكثر البشر يتي سبب من الله تبلغوا أني ولو آية كما دان أدم يرى منتوا إن با ربطا كيما يزعي كإسد ساكم من الله صلى الله عليه وسلم ومن اعتمد على حفظه لا يؤخذ لا يؤمن عليه الغلط دو وند دوغرا كان حدش ba za a amince da shi ce ba zai kuskure ba zai samu kuskure don zai mantuwa فترك التقييد يؤدي الى سقوط اكثر الحديث ان rubuta ba hadisai da yawa za a zo a rasa su wa ta'azzur at-tabligh kuma ba zai yi a isar da sakon manzon Allah kamar yadda yace ballighu anni ba wa hirmani akhir al-ummati an mu'zam al-ilm shi muharam shi a haramta ma karshen al'umma ilimi da yawa tunda ba a rubuta ba za a zo a rasa su روي عن عمر أنه قال قيدوا العلم بالكتابة يتي أرويتو لك سيدنا عمر يتي كقيد علمي كوريك أور علمي دربتو ومثله عن عن ابن عمرو وأنس وقال سعيد بن جبير كنت أسير مع ابن عباس في طريق مكة في طريق مكة sai ibn jubair sa'idu ibn jubair yace na kasance ina tafiya tare da ibn abbas hanyar makka wa kana yuhaddithuni bil hadisi yana min hadisi fa aktubahu fa aktubuhu fi wasilati ar-rahl hatta usbiha fa aktubahu muna tafiya muna tafiya da yayin hadisi akan sirdi na ko wani akan sirdin da nake zaune gaba haka akwai wuri kaman allo haka sai in rubuta sai in rubuta har in aka waye gari muka sauka sai in kayyaje su in dauko su daga nan sai in rubuta su akan abin rubutu yana nuna mai kenan halarci ko wa qala ma'mar an salib bin kaisara qala sabiltu ana wa ibn shihab wa nahnu natlubu al-ilma fajtama'na ala an naktuba sunan yace mun hadu muna neman ilimi sai muka hadu cewa za mu rubuta sunnoni fakatabna kulla shay'in samina an annabi sallallahu alaihi wasallam duk abinda muka jiyo daga manzo Allah sai da muka rubuta ثم قال سألنا سيتي نكتب أيضا ما جاء عن أصحابه duk abin da muka ji wajen manzo Allah sai mu rubuta sai kuma kace to abin da muka ji daga sahabbai su ma rubuta za mu yi fa qultu la laysa bi sunnati sai nace a a ai abin wannan ba sunna bace fa qala bal hiya sunnatu yace ai wannan ma da aka ji daga sahabbai sunna ce qala fa kataba wa lam aktub sai shi ya rubuta sai shi ya rubuta ni ba rubuta ba fa'anjaha wadayya wanda ya rubuta da wanda bai rubuta wa ya ci nasara wa kala mu'awiyar tukun kura kana yi kalu mallam ya tuba ilmahu la yu'addu ilmuhu ilman wanda baya rubuta iliminsa ba a daukar ilimin shiga ilimi ne saboda zai mantuwa wani abu zai shige ma wani abu za a manta wani wa kala abu hilalin kalu likatada ce an fada maka katada ibnu di'ama as-saddusi naktubu ma nasma'u minka abinda duk muke ji wajen ka murota qala wa ma yamna'uka an taktuba wa kad akhbara akhbaraka al-latiful khabiru annahu yuktab me zai hana ka rubuta ga Allah madaukin sarki yace ilimi rubutawa ake yi ilmuha inda rabbi fi kitabi kwarai ko haka ne za ka iya yin irin wannan istinbatin sai manyan malamai to kuma su kai ta malamai ba wa kala abul malih ta'ibuna alaina alkitaba kuna aibata mu don muna rubutawa wa kad qala Allah ta'ala ilmuha inda rabbi fi kitabi wa kataba Umar ibn Abdul Aziz ila Abi Bakr bin Hazm yace sai Umar ibn Abdul Aziz ya rubuta ma Abu Bakr bin Hazm unzur ma kana min hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faktubu saboda manyan sai yace mahaddata hadisi aka je yaki a kashe wannan a kashe wannan in ba rubuta aka yi ba wanda yake ilimin shi na cikin kwakwalwarsa ne in aka kashe shi ya mutu ya ce ilimin ma ya tafi kenan ko sai ce sai ce ka bibbido inda malamai suke abinda ke tare da su kai ta rubutawa ka rubuta fa inni khiftu durusal ilmi saboda ina jin tsoron kar ilimi ya zo ya tafi a rasa shi wa zahabul ulama'i saboda kuma saboda malamai za su suna ta tafiya suna mutuwa wasu ila abdullahi ibn mubarak adin rajuli yushhadu ala shahadatin fayansaha aka ce ma abdullahi ibn mubarak mutum ne aka shaida shi akan abu sai ya manta shaidar fayajiduha maktubatan indahu sai kuma ya samu ga wannan shaidan a rubuce a wajen shi ya taba rubutawa kenan ya manta a yi shahadu biha a ya shahadu biha zai shaida zai kafa shaida da wannan faƙala wa hal ilmuna illa haka za ya ce ilimin ba haka bane bai ba rubuta muke mu ajiye ba muna bukatar mu ɗauko mu karanta ba to inan me akan me aka aka tsaya kenan rubutawa ko rashin rubutawa yanzu ai wannan magana ma ba ta da tattauna ta ba babu at-tahasudi fil ilmi ma bana babu at-tahasudi fil ilmi hasada a a at-mufa'ala labudda an yakuna baina baina ismail at-tahasud wannan yana hasadan wannan wannan yana hasadan wannan fil ilmi a cikin ilmi qala allah subhanahu wa ta'ala wa qur rabbi zidni ilman ma munasabati hadhihi al-aya bi al-bab unwan al-bab bab at-tahasud fil ilmi wa qur rabbi zidni ilman ya ce ana ƙara ilimi ana ƙara hasada fahimtarsa kenan sai kuma wa eh wannan tahasu da aka ce tahasu da aka si ka faɗa wa kun rabbi zidni ilman eh eh ma munasabatu hada yace babu tahasud fil ilmi babin da yazo nan mutane suna hasadan juna a cikin ilimi sai ce wa qur rabbi zidni ilman ya fara da wannan aya shine aka ce ma munasabatu hadhihi al aya bi unwan al bab don yi wa ɗanwansu hasada kuma? kar yi wa ɗanwansu hasada? ƙala akbarana abubakarin muhammad bin abdullahi bin abi taubata al-kushmihani ƙala akbarana abu tahir muhammad bin ahmad ibn al-harith ƙala akbarana abu al-hassan muhammad bin yaqub al-kisa'i ƙala akbarana abdullahi bin mahmudin ƙala akbarana ibrahimu ibn abdullahi al-khallal عن عبد الله بن المبارك عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش منظور الله صلى الله عليه وسلم إيش لا حسد إلا في اثنين باء إن حسد سيتكين أبو غدا بيو rajulun atahu Allahu malan mutum ne Allah ya bashi dukiya kuɗi mai yawa fasallatahu ala halakatihi fi haqq sai Allah ya dora masa ya bashi iko yana daukan dukiyar tasa yana ayyukan alkhairi ya gina makaranta ya gina wurin saukan baki ya gina abubuwa na alkhairi yake masallatai ma'ana talakawa marayu yana taimaka ma dukiyarsa yana daukan dukiyarsa yana taimaka ma addini na ɗaya kenan wa rajulun atahu Allahu hikmatan wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha da kuma wanda Allah ya bashi ilimi yana karantarwa yana sanar da mutane yana aiki da shi kuma yana sanar da mutane yana ilmantar da mutane yace wa'annan abu biyu su kadai ake musu hasada to ina ma nan hasada anan al-ghibta al-ghibta kenan ba hasada shi ba wuce yace farar hasada da bakar hasada farar hasada yace tace kaga mutum Allah ya mishi baiwa sai ka ce Allah ka bani irin shi ba tare da nasa ya ba tare da ya rasa nashi ba amma hasada fa tamanni zawali ni'matil ghayr ko da baka samu ba ya rasa hasada kenan ko هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن الحميدي عن سفيان وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد قال الشيخ المراد من الحسد المذكور في الحديث هو الغبطة غبطة كنبا حسدا أكسنت حسدا أكسنت مركو ita ce hasadar kenan da daga ɗan uwanka yana cikin arziki ko Allah ya ba shi ni'ima sai kana jin zafi kana Allah Allah ya rasa ni'ima ni'ima ya rasa ni'ima ko da kai baka samu ba eh wannan kuma hasadar dan uwanka kaga Allah ya ba shi ilimi ko kuɗi yana yin aikin alkhairi sai ce ina ma da nima Allah zai azurta nima in yi wannan aikin alkhairi ina ma nima Allah zai bani ilimi nima in ta karantarwa wannan aiki da shi to wannan ba wannan shi ba hasara bane wannan al-ghibta kenan shi wa tamanni misla ma lil ghairi min ghairi an yazula an kana son irin abin da Allah ba shi ba tare da ya rasa ba فإن الغبطة هي أن يتمنى أن يكون له مثل ما لأخيه من غير أن يتمنى زوالها عن أخيه والحسد المذموم أن يرى الرجل لأخيه نعمة يتمناها لنفسه وزوالها, وزوالها عن أخيه قال ابن العربي الحسد مأخوذ من الحسدل وهو القراد وأن قاريني لسكين دبة كيتا دتيلا منين حرس وقودا سشاجيني والحسد يقشر القلب كما يقشر القراد الجد فيمص الدم يا فتو فيلي كودي زي فتو ومعنى الحديث معنى الحديث التحريض والترغيب في التصدق بالمال وتعلم العلم wai abin hadisin na kwadaita muna mu nemi kuɗi mu yi aikin alkhairi mu nemi ilimi mu yi aikin alkhairi وقيل إن فيه تخصيصا لإباحة نوع من الحسد وإن كانت جملته محظورة كقوله لا يحل الكذب إلا في ثلاث الرجل يكذب في الحرب ويصلح بين اثنين ويحدث أهله وقيل لا حسد إلا في اثنين أي لا يضر الحسد إلا في اثنين وهو أن يتمنى زوالهما عن أخيه فيضره والأول أولى باب من ترك علما ينتفع به babin da ya zo nan wanda ya bar ilimi ana amfani da shi bayan rayuwarsa man taraka ilman yuntafa'u bihi to ma za bihi babu man taraka ilman yuntafa'u bihi jumla ta cika eh jumla ta cika bata cika babu man taraka ilman yuntafa'u bihi jumlan ta cika ta cika to gashi da hausa babi na wanda ya bar ilimi da ake amfani da shi me ke gare shi me ya cika wato ina magana ta cika kenan قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن التيسفوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي الكشميهني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل ابن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إتي منذ الله صلى الله عليه وسلم يأتي إذا مات الإنسان وفي رواية إذا مات ابن آدم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا في ثلاثة in mutum ya mutu aikin shi ya yanke ba shi da wani aiki da zai kuma ya samu lada sai hanya ɗayan hanyoyi guda uku sadakatin jariya sadaka mai gudana kamar wakafi gina masallaci rijiyar ruwa gona lambu ya yi gona aka yi ko shekara ana samun arziki ana ciyar da marayu ana ciyar da marasa galihu aw ilmin yuntafa'u bihi ko ilimi da ake amfani da shi bayan mutuwarsa aw waladin salihin yad'u lahu ko da da yazo yace sadaqatin jariya bai ce kudin halal ko haramu ko ko a'a ilmin yuntafa'u bihi bai ce da yazo wajen walad sai ce salih an waladin salihin ya lahu ko ɗa na kwarai na gari wanda zai taimishi addu'a to akwai aya na gari wanda ba za su yi ba su yi magabansu a iyayensu addu'a kenan akwai su? eh? wallahi yanzu ka tara kuri haka gima suka yi wa allah allah suke ka mutu in ka bar bashi a cire kuri a biya ce wallahi ba za a cire biya me ya hana shi ya biya in dai ka tara kuɗi wallahi kai da 'ya'yan da ka haifa kun zama abokan gaba sun fi son wanda mutum zai kwanta cewa ce a kai shi waje za a kashe miliyan ka za su a abin shi a bar mana kuɗin mu ko an ji an yi mai jinya mutuwa zai yi a ji a kashe miliyan uku miliyan biyar ya mutu kuma a bar shi gida yana zaune muna nan tare kuɗin muna nan ba haka bane ba yana faruwa yakan faru shi sa ce waladin salihu da sai in ya zama na gari shi ne zai ta tuna da uban shi iyayensa yana ta musu addu'a ko da ba su gadar masa da komai ba to shi ne waladin salih amma idza kana waladan salihan as-salihu na kwarai as-salihu mara kyau kenan ba abin da ke gaban shi me zaka mutu kabar musu wani ya kai wannan lokaci akwai 'ya'yan da ba a yarda su shiga inda wannan tsohon yake saboda kar su kashe shi yanzu kuma duk wanda ke cikin zamani yanzu shi da kansa ya san inna ma abuwar kuma aularukum fitina ya'ya yanzu akwai fitina da masifa a cikinsu akwai wahala akwai wahala ko saboda su kansa a ruɗe suke yaro bai gama saukar da rokun firamare ba yana lissafi ya rika wayan dubu hamsin dubu tasirin saman kullum yana son ya can duk sabon wata biyu ukun samu abu ya zai ya samu sai an hada da mai sata dabarun mai sai da sata sai an hada da sata sai an hada da kauce-kauce sai an hada da mai da mai da mai ne da ko yaro yana bin iyaye ne har sai ya gama karatu ya girma sai abin da aka ce mishi yana nan ne gande yana nan ne tare da iyayensa abin da abin da aka ce aka rage masa a bashi ma ya ci yana yana girma yana kara samun albarka nan da sai ga shi ma ya zama mai kuɗi sai ga ya zama babban malami sai ga ya zama wani abin amma yanzu ya suna cikin wani hali su kansu wani lokaci sai an tausaya musu rayuwa eh rayuwa ta fi karfin su digital yana tunanin abin da ya fi karfin shi kuma yana so yana jin yana jin masa yana jin kaman zai iya samu to inda wahala take ke wahala ke inda wahala take ke هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن علي عن علي بن حجر إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إن يموت أي كنش إنما أنا وانا حديث باب وتهنيا دزي سابنا بس يوانا هنيا يقول أكو إيه wace hanya ya ce ga shi don ya mutu a ce za a yi mishi wanka a yi mishi sallah sallah ba addu'a ba ne ba sai aka ce ai sallan da aka yi mishi min amali duk mamaci ake yi masalla sai mumini min amali duk matacce ake yi masalla duk mamaci ake yi masalla wa ake yi masalla musulmi mumini imanuhu min amali ko au min amalika anta min amali alaysa kadhalik to sai aka ce ai hadisin yana magana ne kan shi ya yi shi aikin da zai samu lada hadisin bai hana wani ya yi ya bashi ba ya hana cewa ya mutu yana kwance wani aiki kuma zai yi sai wayan nan guda uku da ya yi su ya yi ba yanzu zai yi su ba sai aka ce hakki ba zai iya yin wani abu da zai samu abinda wanka ma da alwala da sallah sai da aka yi mishi akwai inda ke nuna gazawan dan adam kamar mutuwa a yi mai tsarki a yi mai wanka yana kwanci ba ba shi da aje a ajiye shi a yi sallah a dauke shi aje a haka kamari a saka shi a rufe a tafi akwai gazawa sama da wannan amma kuma kaje kana roƙon shi waye maka abin kaje kana roƙon shi waye kaza kaza kaza to abin da zai maka shi ne babu to hadisin ya hana wani ya bashi eh eh da da ya ake nufi komai ya rufe wanda zai tashi yayi da kanshi to wanda ba su rufe ba shine aka ce sadakatun jariya ilmun yantafa'u bi waladun salihun yad'ulahu at-taqyid bis salah shi min babil taglib ne fa ko da dan ba da kirki bane yayi addu'a ba za ka karba ba shi kuma ki alaysa kadhalik amma in wani ya bashi fa yayi ko bai ba in ya mutu za ka iya yi mishi hajji eh in ka yi mishi hajji ya yi ya yi ko bai ba in azumi na kai shi suka rama mishi ya yi ko bai ba in aka gina wannan masallaci ko wannan ƙarƙashi allah kai ladan wajen ya kai ya yi ko bai ba to in ka ta'amaluhu allazi ya komu bihi bi nafsihi amma wanda wani zai bayar shi sa fahimta ta farko din ta gyaru an gyara ta da ya ka fahimta babu wata hanyar da zai samu wani abu eh a haka ka fahimta akwai wanda suke cewa komai ma ko addu'ar هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن علي بن حجر قال الشيخ رحمه الله هذا الحديث يدل على جواز الوقف على وجوه الخير واستهبابه وهو المراد من الصدقة الجارية ويا هل يلا نونا حلتشين وقفي مي وقفي ka gina masallaci ka ce wakafi ne ka gina makaranta ka ce wakafi ne saboda Allah ka gina gidan marayu ka gina ka sai gona ka ce ka bar wannan gonan wakafi kowace shekara an an samu amfanin gona a ciyar da marayu a ciyar da talakawa duk shi ake ce ma wakafi shine ka habsul asli asalin abin an daure shi an rike shi ba za a sayar ba ba za a yi kaza kaza kaza ba amfanin da ke zuwa kuma abin da ka ce a yi da shi sai a yi da shi ta ce a rinka ba ɗaliban ilimi to shi a rinka ba ɗaliban ilimi akwai wakafi a madina da ɗalibin tullab da shekara ta kewayo ana neman ɗalibai ana babba su akwai wani wakafi aka ce ko musa mansa ne wani fulani fulani shi su fulani aka saka ma wannan wakafin da jimawa ya je makka kasan makka da ya je madina sai sai gidaje ko gida ko gidaje imma gidaje ko gida ɗaya ne ya haifi gidaje wannan wakafin yana nan shi yasa duk waɗannan mutanen garin wannan garin kasar fulani ne kasar mali ne duk wanda yana haihuwa zai je a rubuta suna matarsa ta haihu eh an samu ba kuna zuwa an samu karuwa ba to wurin an samu karuwa kenan da an sa sunan shi baɗi za a ba wannan yaro kenan yana kallo tunda su wannan wakafin akan wannan jinin aka yi wasu waɗannan kawai ba kowane bafilatani ba ba kowane mutumin mali ba su aka yi shi sa suna nan suna a da ai masa haihuwa sai ya je a rubuta sunan suna da shekara sai a kira su duk a rarraba musu eh wani ba suna da wani kuma haka shi ma waqfun ala talabatil ilm haka ake faɗa sai a ce to wannan gidan duk shekara gida ko gidaje in an karbi kuɗin haya sai a aje a nemi ɗaliban ilimi ana raba musu kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan an fahimta to nan an saba da wakafi ana wakafi eh nan ba a saba da wannan ba akwai su akwai wakafi akwai to amma babu kula akwai abubuwa da yawa da aka rasa su ba wannan zama da ake yi kaman ba a damu ba din yana taba addinin mutane ba yana taba addinin mutane ana zaune kasa kaman kasar Kano ko kasar Sokoto ko kasar kaza ko kasar kaza ba mufti ba wanda matsala ta tashi za a je ba kaza kaza kaza kaza kaza duk babu to shi yasa kowa sai ya tashi shi ma sai ya faɗa an akwai kauri ne da akwai tsari ba kowa zai tashi ya faɗi magana ba fa ka isa ka faɗi magana game da addini ga a ai baka isa ba to nan babu wannan shi yasa kowa ya tashi ya kafa masallacin shi ko jama'an shi ya kafa facebook din shi ya kafa youtube din shi ya zama mufti kowa mufti ne kowa yana iya fatawa za mu ji a yi insha Allah haka suka ce waɗansu matsaloli da kuke warwarewa da za su faru zamani sai na umar sai ya zamo manyan waɗanda suka yakin badar su zo su tattauna a fitar da mafita amma yanzu kofa kowa sai ya buga babu wa'idi man katama ilman ya alamuhu babin da ya zo na narko akan wanda yake da ilimi kuma ya ɓoye yake sanar da mutane qala allah subhanahu wa ta'ala allah madaukin sarki ce innal ladzina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nas fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inuna wanda suke boye ilimi abin da Allah ya saukar min albayyinati abinda suke bayyanannu Allah ya bayyana su wal huda da shirya min ba'di ma bayyanahu lin-nas bayan mun bayyana ma mutane fil kitabi ulaika wa ancanan ka yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inuna Allah zai la'ance su kuma su la'anta su la'ance su wa'idu man katama ilman ya'lamuhu أين محل الشاهد من الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون محل شاهد كنا وقال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب وإذ ظرف كنا كتنا لوك ساعة وقت أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu yace latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu kada ku koyi mahallu shahid kenan ko aina mahallu shahid latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu guda biyu kenan ko قال حدثنا أبو الفضل زياد ابن محمد الحنفي قال أخبرنا, أخبرنا أبو معاذ الشاه ابن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو بكر عمر بن سهل ابن إسماعيل الدينوري قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي القاضي قال حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن سماك بن حرب عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منزو الله صلى الله عليه وسلم يتي من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من النار من سئل عن علم duk wanda aka tambaye shi ilimi ya alamuhu kuma ya san wannan ilimin fakata mawuse ya ɓoye saboda mai zai ya ɓoye eh me ke sa ana ɓoyewa eh saboda son zuciya ko tsoron aha ko me mugunta uljima yawmal qiyamati bil jami minan nar ranan tashin alkiyama za a samu linzamin wuta هذا حديث حسن وعطاء بن أبي رباح أبو محمد واسم أبيه أسلم مولى آل أبي خثيم قرشي فهري مكي مات سنة خمس عشر ومئة ويقال أربع عشرة قيل معنى الحديث يتشي معنى الحديث كما أنه ألجم لسانه عن قول الحق كما يندي مسال زامي يدور هرشن صعب yake faɗar gaskiya wa izharar ilimi yake bayyana ilimi yu'aqabu fil akhirati bil jami minan nar ranar lahira sha sa mai linzamin wuta qala abu sulaiman al-khattabi to wani ilimi kenan wani ilimi ne in mutum ya boye bai faɗa ba zai shiga wannan hali eh wanda ya shafi addinin ma wanne ne قال أبو سليمان الخطابي هذا في العلم الذي يلزمه تعليمه إياه yace wannan narkon ya danganci ilimin da yake wajibi ne ka isanar ka isar ka sanar da mutane wa ya ta'ayyanu farduhu alaihi kuma ya wajaba akan ka kai ne kake da ilimi kai kuma aka zo wajen ka yanzu kamar ra'a yace sai kawo misali yace kamar ra'a kafiran yuridu al-islama yaqulu allimuni mal islam kamar mutum yace zai yazo zai musulunta shi ka kyale shi ba yin wanda suke zuwa su musulunta su ɗari ya je ya musulunta wannan masallacin a bashi kudi gobe kuma ya je wani masallaci ya ce ya zo ya musulunta to ka gani kuma har musuluncin ana masa fowa nai wa kaman yara rajulan haditha ahadin bil islam kaman mutum ne ya shiga musulunci bai jima ba bai san sallah ba la yuhsinu salata wa qad hadara waqtuha bai iya sallah ba kuma ga lokacin sallah yayi ya kulu allimuni kaifa kusalli yace ku koya min yanda zai salla sai kuka kiya sai ka kiya wa kaman jaa mustaftiyan fil halal aw haram kaman mutumin da yazo yana fatawa dangane da halal da haram ya kulu aftuni wa arshiduni ku ban fatawa ku shiryar da ni sai ka kiya fa innahu yalzamu fi hadhihi al umur an la yamna'u al jawaba wa'annan misali yaje lazim ne ka fito kai bayani faman fa'ala kana asiman mustahiqqan wanda yake to ya shiga laifi kenan ko mustahiqqan lil wa'idi wa laysa kadhalika al-amru fi nawafil al-ilmi yace ba kowane ilimi bane akwai nawafil al-ilmi abubuwan da ba lalle bane ba ko allati la darurata bin nasi ila ma'rifatiha wallahu a'lam wa qala sufyan al-thawri zaka idza katama sunnatan sufyan al-thawri yace in dai ya boye sunna bai bayyana ba ya shiga cikin wancan وقال لو لم يأتني يتي سفيان الثوري يتي wanda ke neman sunna ɗaliban hadisi law lam yatini ashabul hadis la ataituhum fi buyutihim yace ɗaliban ilimin hadisi da ba su zo majalisi na ba ko makaranta ta ba sai na bi su har gidajen su na yi musu hadisi walau anni a'lamu ahadan yatlubu al haditha bi niyyatin da zan san inda mutum yake kowa ne ne mutum ko ɗaya ne yana da kyakkyawan niyya la'ataituhu fi manzilihi hatta uhaddithuhu da na je masa har gidan shi masa hadisi wa minhum man yaqulu innahu ilmu shahada wai su suka ce wannan da aka yi narko akai shine ilimin shaida babu i'adati al-kalam yufham yufhama babin da yazo na maimaita magana dan a fahimta قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة ابن أنس عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه in manzo Allah ya magana sai maimaita su uku don a fahimce shi wa idza ata ala qaumin fa sallama alaihim in ya zo wajen mutane ya musu sallama sallama alaihim salatan sai ya so uku don kowa ya ji hadha hadithun sahihun shi yasa kai ma ka buga mishi waya kirri bai dauka ba kirri su uku shi ka kyale shi baka san halin da yake ciki هذا حديث صحيح قال الشيخ تسليمه ثلاثا عند الاستئذان إذا لم يؤذن بمرة أو مرتين يسلم ثلاثا ثم ينصرف كما جاء في الحديث الاستئذان ثلاثا فجي كده كيم السلام السلام عليكم كجي شروع شيك ما يميتا أن كيسو أوك كجي شروع شيك كاما حنيا ضعباك إذن بك باب التوقي عن الفتيا باب اللي يزون كيا يفتوى كو قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسين ابن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال سئل حذيفة عن شيء فقال an tambayi huzaifa wata matsala sai ya ce inna ma yufti ahadu salasati ai ɗayan mutane uku shi ke da haƙƙin yayi fatawa man arfan nasu wal mansukh wanda ya san annasu wal mansukh qalu wa man ya'rifu zalika su suka ce wa ya san wannan qala umar yace sayyidina umar ya sani aw rajulun waliya sultanan fala yajidu buddan ko mutum ne aka naɗa shi ya zama shugabansu ko sarki ko gwamnati ne ne ba shi da makawa dole sai ya yi au mutakallifin ko kuwa wanda ya zo mutakallifin ɗan gani na iya ɗan gani a gani ana ana mutakallif wanda bai iya ba yana son a san shi yana son a gan shi shi ma yana son a ce kaza yana son a ce kaza to da an ɗauko wannan hanyar an sauka kan hanyar ilmantar da mutane an koma harguwa da hayaniya da rudu da ka faɗi magana kai kuskure sai wancan shi ma yana ganin kayi kuskure ne ko shi ya fahimce kuskure sai baka jawabi sai ka ji zafi to duk abin da zaka je kana bincike ya zaka yi ka kare kanka ne ba wai ka kare gaskiya ba shi ma daga baya duk binciken da zai yi ya zai kare kanshi ne ko da ka jefa naka bomb shi ma ya samu yarjefa to sai aka saura ana yin haka shi ɗaliban ilimi suka zama ba su da ladabi ba ladabin koyon ilimi ba albarka cikin ilimi al'amura duk suka ruɗe ma kowa waru ya an aufu bin malikin al'ajja'i kala samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu ya ce naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa la ya kusu illa amirun au ma'murun au muhtalun ba wanda zai wa shi amir sarki shugaba ko wanda ya aka naɗa au muhtar ko mai ji da kai wanda ke son a san shi hukiya an ibn shuraihin annahu qala hadha fi al-khutbati wa kana al-umara'u yaluna al-khutbata ya'izuna fiha an-nas wal ma'mur man yuqimuhu al-imam khatiban yace wannan a cikin da shugabanni umara su ne ke khutba kamar sarkin kano shi zai tashi ya kutuba sarkin kasu da shi sarakuna su za su tashi suna kutuba an yi haka ko ba ya kama an sama ko ba ya samu ba sa'an nan kuma su za su nada wani kai ne mai kutuba kai ne limamin masallaci kaza ko kai za ka yi wa'azi ko ka ba kowa zai tashi ya faɗa abin da yake so ba wal ma'muru man yuqimuhu al imamu khatiban wal muhtalu man nasaba nafsahu lidhalika ikhtiyalan wa takabburan muhtar shine wanda yana da kansa ikhtiyalan wa takabburan sai an fasara wa talaban lirri'asa min ghairi an yu'mara bihi wa talaban lirri'asa min ghairi an yu'mara bihi wa qila innal mutakallimina 'ala an-nasi thalathatu asnaf masu tsayawa cikin mutane jama'a su yi magana masallaci ko makaranta ko taron jama'a ɗayan mutane uku ne muzakkirun wanda ke gargadi wanda ke tunatarwa wa wa'izun da mai gargadi wa qasun da malaman turmi ke ko fal muzakkiru allazi yuzakkiru nas ala allahi wa na'ama'i wanda ke tuna wa mutane nimomin Allah madaukakin sarki Allah na so kaza Allah yana so ai kaza yab'athuhum bihi ala shukri lahu yana nuna musu yadda za su ta gode ma Allah madaukakin sarki wal wa'iz yukhawifuhum billah mai wa'azi kuma gargadi kuma yana tsoratar da su wannan yana kwadaita musu wannan yana tsoratar da su ko wa yunziruhum uqubatahu wa yarda'uhum anil ma'asi yana hana su sabon Allah Allah baya son kaza Allah baya son kaza wal qasu huwa allazi yarwi akhbar al madina shine wanda yake kawo labarai mutane wanda suka wuce labarai su inganta ko ba su inganta ba shi dai ya tara jama'a ya faɗa wa yusridu alaihim al qasas فلا يؤمن فيها الزيادة والنقصان والواعظ والمذكر مأمون عليهما في ذلك والله أعلم قال مجاهد كنا جلوسا في المسجد فجاء قاص يتي منا زوني أما صلى الله عليه وسلم كسا يزو فجلس قريبا من ابن عمر يخص شي زونا كسا أبناء عمر ينا بعد العبارين فأرسل إليه ابن عمر ألا تؤذنا يتي كتي مسكري la tu'zina karka cutar da mu karka bata mana lokaci karka mana kaza kaza ba na maganganu ka ba su da amfani ki qum anna ka tashi fa aba saykiya fa arsala ila sahibi shura shi abdullahi dan umar yace ku je ku fada mai hizba ku je ku fada mai shurta ku je ku fada mai security ku je ku fada menene da menene fa ba asa shurtiyan fa aqama sai aka kawo dan hizba ko dan security ko sai kama shi fitar shi وقال ثابت لحميد بن عبد الرحمن ما تقول في الجلوس إلى القاس لكي فلا كما تزما ورو ما سوى ننكي سوشي قال أجلس حيث اجلس حيث تعلم أنه أرق لقلبك كذونا gudun wanda kake gani yana yi zai sa zuciyarka ilauci zuciyarka ta ilauci kala wa kana humaydu la yajlisu ilayhim yace humaydu baya zama irin wajen waɗannan ba ba abu ne na ilimi suke fada ba قال عبد الرحمن بن أبي ليلى عبد الرحمن ابن أبي ليلى شيء أدركت عشرين ومئة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نارسكي صحابي أريد عشرين فما منهم محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث dukansu kowanne a cikinsu yana gani ina ma da wani shi ya wadatar da ni ya zo shi ya yi nai na bar mishi wala muftin illa wadda anna akahu kafahu futiya ko mai fatawa sai yana faɗi ina ma da wane zo ya fata wannan ni a hutashe ni wa qala abul husaini inna ahadakum la yufti ce abul husaini ce inna ahadakum la yufti fil mas'ala dayan ku yana bada fatawa a cikin mas'ala law waradat ala umar bin al-khattab da wannan mas'alar ta zo sayyidina umar la jama'a laha ahla badr saboda nauyinta sai ce to ku kawo mutukun ahalu badr a ji a kawo su su zauna a tattauna me ake gani game da wannan matsalar amma ka tashi sai ka faɗa ba abin da ya ma zafi ka je ka karanta ka gani ba ka fahimta hal afsada ad-din illa nisfu nahwiyyin aw nisfu fiqhiyin aw nisfu muhaddis aw mufassir وقال عبد الله بن مسعود والله إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه لمجنون abla da masu da ya ce wallahi na rantsi da Allah inna allazi yufti nasa wanda yake yi mutane fatawa fi kulli ma yasaluna la majnun a cikin duk abin da suka tambaya ce wallahi mahaukaci ne wa qala nazzal ibn sabra shahidtu abdullahi atahu rajulun wa imra'atun fi tahrimi na halarci abdullahi dan masudi kenan wani mutum da mace suka zo a cikin tahatiri ta harimin faƙala inna allah ta'ala kad bayyana fa man atal amra min qibali wajhihi wa kad bayyana lahu wa man khalafa fa wallahi ma nutiku kullu khilafikum allah ya bayyana abu ya bayyana inda ake a tahrim aure ne mutum mas'ala ce duk to duk wanda ya zo ta hanya mai kyau allah ya bayyana ba ba wahala amma duk wanda ya rufe abu ya zo ya ce kaza in kana zaune mace ta zo ko mutum ya zo wallahi lokacin da dai saki uku din nan ba ni cikin hankali na ne ba ni cikin hayyaci na ne ban san ma abin da na faɗa ba wallahi tun mata zo ta ce wallahi lokacin da ya sake ni ina cikin haila ne wallahi ni kaza kaza kaza to to ya za a yi da ku kowa yana zuwa ne ya shimfiɗa maka magana yadda zai samu fatawa yadda yake so kai kuma kana Allah Allah a ciki ai an bugo min waya ai an ta tafi malamai suna jin daɗin wannan wani ya bugo waya daga kaza wata wata ce ta bugo min waya tana tambaya kamar da gaske kun sama na wannan ai wata ta bugo waya tana kuka tana cewa kaza kaza kaza to mata kowa duk wanda ke so matsala a buga masa eh eh tallai ke yi yanzu me yake yi ba talla ke yi ba eh wa qala maliku imam malik yace la yufti hatta ya wa kana malik imam malik ya kasance baya fatawa hatta ya kula la haula wa la quwwata illa billah wannan masalan an dora mana la haula wa la quwwata illa billah sannan ya fatawa وكان مالك يقول العجلة في الفتوى نوع من الجهل والخرق gaggawa a cikin fatawa jahilci ne da wauta ƙwarai da gaske lokaci yayi tsora minci nawa tsora minci nawa to tun da an yi sabani shi ke wannan ya ce biyar wannan ya ce hudu wannan ya ce uku ko to ba kawo hudu eh ya tabbatar da abin haka yake ko a'a ya faɗa ne don malaminsa ya faɗa ko ya gamsu ya tabbatar da wannan fatawar gamsashen jawabi yau aka bayar in malaminka ya faɗi kuskure ne kuma kai kasan kuskure ne shi gaje ka faɗa ba za a faɗa ba to in abin da ya faɗa ya tabbatar da haka matsalar take ya gamsar da mutane mutane sun gamsu da dalili da menene da menene to me zai hana ina amfanin karatun da ka yin kenan saboda kare zama cikin mahaukatan da aka faɗa Allah ma na fi man hadait wa afi na fi man afait wa tawalla na fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wa sirf anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adayta tabarakta rabbana wa ta'alayt wa salli allahumma ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم Thank you.